269 eh kusan karshen sura ne bakara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة الحاقة مكية وهي اثنتان وخمسون آيات بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الدوام يا جماعة المسلمين آمون بودي والله wadda a cikin ikonsa ya sake nuna mana a tafsirin bana wanda za mu fara yau biyar ga watan ramadan shine watan tara hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam 1446 wanda ya zo biyar ga watan march watan uku kenan a hijiran masihiya 2025 to mun gode wa allah wanda ya sake dawo da mu allah ya sa yadda za mu fara tafsirin nan lafiya mu gama lafiya su kuma waɗanda suka gabace mu allah ubangiji ya ji kansu allah ya gafarta musu Allah ya sa mu riske su da gafara to a bismillahir rahmanir rahim wama anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allaha ya'lamuhu wama lizalimin min ansar ubangiji yace wama anfaqtum duk abunda kuka ciyar min nafaqatin na ciyarwa addaitum duk abunda kuka bayar wato na ciyarwa min zakatin na zakka mun san dai zakka ba da ita ake yi akwai zakka na kudi zakatul aini akwai zakatul mashiya zakkan dabbobi sannan akwai zakatul hars akwai zakkan amfanin gona to duk dai abunda mutum ya bayar na abinci wanda mutum zai ci don ko kudin aka bayar ma ai abunda za a ci ne za a saya da kudi ko kudi ne ka cire ka ba mutum zakka abunda za ta amfane shi yake kokari ya ga yayi da kudin ai ausa da katin ko kuma duk abin da kuka ciyar na sadaka au nazartum min nazarin ko kuma abin da kuka cika na alwashi min nazarin na bakance shine yufuna bin nazri wa yakafuna yawman kana sharruhu mustadira akwai abin da ake cewa nuzuri shine alwashi yanzu misali ka yi alkawari idan ka ɗaura niyya a zuciyanka misali ana exam a makaranta sai ka yi alkawari ka ce idan har Allah ya sa ka ci jarrabawankan nan lallai kuwa za ka sauƙi alƙura'ani to cika wannan alwashin wajibi ne a kan ba ka ambata ba ko kuma in Allah ya bani lafiya na tashi daga wannan cuta insha Allah zan yi sadakar naira dubu goma to dole ka cika wannan alwashi a gani tunda har ka ambata don manzon Allah yana cewa man nazara an yudi Allah falyudi ahu duk wanda yayi alwashin zai yi wa Allah biyayya to yayi kokari yayi wannan biyayyan da ya ambata ka gani ba wai kuma ka roki Allah in Allah ya biya maka bukata za ka yi kaza shikenan Allah ya biya maka bukata amma kai ka kasa cika alwashin da ka yi wa Allah to ba a tambaya wannan sai a bakin gabar wuta kuma lallai kaga in baka cika bane za a tambaye ka akan gabar wuta to sai dai fa mu ce kawai Allah ya kiyaye in dai za a tambaye ka akan gabar wuta amma idan za ka yi alwashin kashe mutum manzon Allah ya ce a'a ka yi haƙuri fala ya asihi kar ka saba wa Allah ka kashe mutum a gani to saboda haka duk alwashin da mutum ya ɗauka ya cika ka gani ya yi ƙoƙari ya cika ba wai ka yi watsi da shi ba Allah zai tambaye ka to shine ya ce fawaffaitun bi sai kuka cika shi ciwon nan alwashin da kuka yi to fa inna allaha ya'lamu to ku sani fa Allah yana sane da shi don haka fa yujazikum alaihi zai saka muku akai duk wani abin da ka ciyar ko kuma ka bayar na zakka ko sadaka ko kuma alwashi kai ka cika to Allah yana sane da shi sannan kuma zai saba maka akai musan da wannan saboda haka idan ba za ka cika wannan alwashin da kai ba to kar ma ka fara yinsa ka ja bakin ka kai shiru amma in har ka ambata ba ka yi ba Allah zai tambaye ka amma a ina zai tambaye ka akan gabar wuta to kaga ba wuya mutum kuma a tura shi cikin wutan to Allah ya kiyaye mu abinda kuma ba a so kenan don duk abinda ka yi alkawarinsa za a tambaye ka innal ahada kana mas'ula alkawari ya kasance abun tambaya in ji Allah a gani alaman munafiki kuma manzon Allah yana cewa guda uku ne a cikin ukun nan iza wa'ada a galafa idan ya yi alkawari ma sai ya saba alama ne na munafurci to saboda haka fayujazikum alaihi zai saka muku akansa wa mali zalimina min ansar min ansar wani mai taimako wa mali zalimina babu ga azzalimai eh azzalumai basu da mai taimako sune waye biman izzakati wanda ya san yana da dukiyar da zai bada zakka amma ya hana zakka to idan aka je lahira allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun eh wadanda ba sa ba da zakka alhali suna da abin bayarwa in an je lahira fa su kafirai ne a gani in an je lahira su kafirai ne saboda haka ba su da mai taimako su azzalumai menene zaluncin da yayi shi musulmi wanda yake da wadata ya ki bada zakka in bada zakkan shine ya maida shi azzalumi saboda haka faida mai taimako a wurin Allah awin nazari ko kuma a'a yayi alwashi amma ya gagara cikawa kai kace in Allah yayi maka kaza kai kuma za ka yi kaza ko za ka yi sallah raka'a goma sha biyu ko raka'a ɗari Allah kuma ya biya maka bukata ka ambata sannan kuma ka cika wannan alwashin da kai to kai ma baka da mai taimako a wurin Allah saboda haka ka zalunci kanka aw bi wab'il infaqi fi ghairi mahalliya ko kuma a'a mutun ya ajiye wannan ciyarwa a wajen wani muhallinsa ga yadda aka ce a yi in zakka ne za a bayar ma akwai mutanen da Allah ya ce a bawa zakka ai eh, wani zai fidda zakkan amma ba ruwansa da neman sanin waɗanda zai bawa zakkan alhali Allah kuma da ya ce a ba da zakkan sai da ya yi lissafa wa mutane waɗanda za a ba wa zakkan su takwas baka samu aƙalla mutum ɗaya a cikinsu ka ba wa zakkan nan ba sai ka je kai ta yin abin da kake so gashin ka fitar amma wa ka bawa ka gani wa ka bawa ka je ka bawa wanda ka ga dama ka gani to zakkan bai yi ba don akwai waɗanda aka ce a bawa zakkan sai ka tambaya in baka sani ba sai a yi maka bayani sai ka je ka ba su zakkan don haƙƙinsu ne min ma'asilla daga sabon Allah ka gani ka je ka ba da wannan zakkan naka na kuɗi ko na dabbobi ko zakkan uh, amfanin gona aka je aka yi ta sabon Allah da shi to wa mali zalimina min ansar lallai azzalumai ba su da mai taimako mani'ina lahum waɗanda za su kare su min azabihi daga azabansa shi Allah idan ya tashi azabtar da su ba wanda ya isa ya ce wa Allah don me za ka azabtar da waɗannan a'a bar su ba wanda ya isa ya yi wannan magana don haka ba su da kariya Allah ya kiyaye mu in tubdu sadaqati
in tubdu sadaqati fanimahi wa in tukfuha wa tutu al-fuqara abawa khairul lakum wa nukaffiru ankum sayyi'atikum والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات فنئما هي وإن تكفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات إذا كوكا بينا تسهروا الصدقات idan kuka bayyana sadakoki ai annawafil na nafilfili falmuradu bi sadaqati abunda ake nufi da sadakoki anan sadaqat tutadawui shine sadaka irin na tadawui ba wai na zakka ba e, akwai sadakar zakka wanda yake in kana da wadata wajibi ne inda abunda ka mallakan nan ya kai nisabi shin kuɗi ne ko dabbobi ko amfanin gona wajibi kowace shekara ka fitar ka gani to amma wannan irin sadaka na taɗawu'i sadaka ne wanda kake yi saboda ka samu lada to idan kuka bayyana irin waɗannan sadakoki na nafilfili fa ni'imahi to madalla da su ai ni'ima shay'an idda'uha madalla da wannan bayyana irin wa'annan sadakoki li'anna hiya allati to irin wa'annan sadakoki sune wadda hiya allati yasihu idauha li amniyau ya halatta ma hatta mai kudi zaka iya bashi sadaka eh ba an ce sadaka bane kowaye ma za ka ba shi ka gani hatta mai kudi in dai sadaka ne ba zakka ba za ka ba shi ka gani to wannan kenan to idan ka bayyana ta ita wannan sadakar taka ka ba da ita tunda sadaka ne na taɗa'u'i fani in mahi to madalla da ita e, Allah yana godewa shine yace fa ni in ma hidin kenan to wa in tukufuha amma idan kuka koye tafa ita sadakan tusirruha da ka zo yin sadaka e kana son ka yi wa mutum sadaka amma sai ka ɓoye ka bashi to shi ne ce wa tutuwal fukara sai kuka ba wa talakawa fahuwa kairun lakum to shi ne mafi alhairi a gare ku min ibda'iha fiye da bayyana ta in ka bayyana ba laifi amma abunda ake so kai duk abunda za ka yi in a zahiri ne ma ka yi saboda Allah kamar yadda dokta ya gaya mana duk abunda za ka yi ka yi saboda Allah to wannan aikin da ka yi saboda Allah to da shi za ka samu lada mai ɗimbin yawa shi ne zai sa a ninninka maka lada daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa dubu bakwai har ka kai ma zuwa ga wallahu ya zuku man ya sha ubin gairi hisabi saboda kyakkyawan niyya to wannan kenan to shi ne ya ce amma idan za ku ɓoye ta ku bawa talakawa to shine mafi alhairi a gare ku min ibda'iha fiye da wato bayyana ta wa ita'ihal amniyahu kuma yafi ku je ku ba wa mawadata ka ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi ai akwai waɗanda suke bukata ai akwai wanda yanzu haka bai da ma abun da zai ci amma sadaka ba a hana ka ka ba wa mawadaci ba amma an fi so ka ba wa dai wanda bayi da shi mai bukata to wannan kenan amma sadaqatul far amma sadakar farilla kaman zakka fal afbal abunda yafi wa mutum isharuha wato ya bayyana ta hai su kana mashhuran bil mali yayin da ya kasance shahararre ne kowa ya sani yana da kudi to ya bayyana wa duniya ba da zakkansa kar ya ɓoye amma idan dai walam yaksha ala nafsi tasalludu zulmati alal mali sharadi dai kasance baya ji wa kansa tsoro kada fa azzalumai su zo su far masa ila yana da kudi yana da kudi sosai amma yana tsoron bayyana wannan kudin nasa saboda kada azzalumai su zo su far masa to ba a ce fa karya ba da zakkan gaba ɗaya ba saboda baya son a san yana da kudi a'a zai bayar amma a ɓoye amma in baya tsoron komai shi mawadaci ne shahararre ne kowa ya sani mai kudi ne kudin ma bai ɓuya ba to in zai ba da zakka na farilla to ya bayyana ta to shi ne ya ce fal'afbalu isharuwa liyukta dabihi saboda mai saboda mutane su yi koyi da shi wali Allah yuttaham sannan kuma na biyu kada a tuhume shi kai wani fa yana da kudi amma mu ba mu taba je ya bada zakka ba kaga an fara tuhuman ka baka bada zakka a gani ko a daba aka taruwa na tadi sai wani ya ce a ni ban taba gani ba hatta makwabcinka zai iya cewa ni ban san ma yana bada zakka ba ma ka gani to kaga an fara tuhuman ka baka bada zakka shi yasa aka ce ka bayyana saboda in akwai wanda yake da shi baya bayarwa ma watakila a dalilin ya ji kana ba da zakka shi ma zai bayar kaga ka samu lada a gani ka taimaka wa mutane wa ita'uhal fuqara'ul muta'ayyin sannan in za a ba da zakkan a bawa talakawa waɗanda aka ayyana a bawa waɗanda aka ayyana a bawa al'asnafin lati tutfaula samaniyatan maskuratun fi suratul bara'a waɗanda aka ce a bawa zakkan kuma nau'i takwas ne kamar yadda aka yi bayani a cikin suratul bara'a ka gani inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin ka gani mutum takwas ne in zaka bada zakkan ko da mutum ɗaya ka samu ka bawa a cikin su yayi ko kuma a'a nau'uka guda biyu daga cikin su amma ba a ce ka je ka bawa wanda ba a ce ka bawa ba akwai mutanen da aka ce su za a ba wa zakan a cikinsu kuma ake so ka ba wa wa'anda za ka ba wa ɗin tun da zakan nan na farilla ne wayu kafir an kummin sayi atikun biliya'i kenan wannuni majizuma wannan ƙa'ida ne na masu li'irabi wayu kafir wannan biliya'i kenan wannan ko kuma wani kafir duka za a iya karantawa da haka e, majizuman amma dai ya zamanto an ɗaure wannan ra'un ɗin wayu kafir bil adfi ala mahallin fahuwa wa huwa marfu'an alal istinafi to shine yace wayu kafir ankum to idan kuna ba da zakka kun katangance dukiyanku ka kare dukiyanka daga wato abun nan e, masifa ka gani hassinu amwalakum bizakat manzon Allah yace ku katangance dukiyanku da bada zakka ka gani kuma zakkan nan dotti ne wanda yake cikin dukiyanka don haka in baka fitarwa duk abun da ka mallaka wallahi zai lalace saboda mai akwai ƙazanta a cikinsa to shine ya ce idan kuka ba da zakkan ko kuma kuna sadakoki ko kuna cika alwashi ubangiji zai kankare muku min babi sai atikum daga sashin wato laifuffukanku e, daga sashin laifuffukanku wallahu allah bima ta maluna da abin da kuke aikatawa kabirun mai ba da labari ne duk abinda kuke aikatawa Allah yana ba da labarin abinda ike ɓoye kaman abinda ike bayyane da abinda ike ɓoye da abinda ike bayyane duka ɗaya ne a wurin Allah shi ne alimun bibaɗinihi ka zahirihi yana sane da abinda ike ɓoye kamar kuma yadda ike sane da abinda ike bayyane la yakfa alaihi shay'un minhu babu wani abinda ike ɓuya ga Allah min al'amali daga aiki sirran au jahara cin wannan abu a ɓoye kake yinsa ko a bayyane a gani fal israrul amalu la ya dullu alal ikhlas wa ijharu la ya dullu alal riya ka gani ɓoye aiki bai nunawa ai shi zai sa wai a ce kayi ikilasi ai ikilasi a zuciya yake tsarkake aiki ba a zuciya yake don ka ɓoye aiki ba zai sa a ce ai kayi ikilasi ba in ka bayyana aikin naka ma ba zai sa a ce kayi riya ba dama abu ne kenan wanda yake cikin zuciyanka wa asirru qawlakum aw yajharu bi innahu alimun bi zati sudur don haka ku boye maganganunku ko kuma ku asirta shi ko kuma ku bayyana shi shi ubangiji ya san abin da ke cikin irazanku a gani don haka ikilasi ɓoye aiki ba shine ikilasi ba dama ikilasi yana cikin zuciyanka ka gani komai in za ka yi saboda allah nan dama yana nan a ɓoye a cikin zuciyanka ai ka gani don aka ce mala'ikun nan in aikinka kyakkyawan aiki ne yaya za a yi su gane aka ce akwai wani kamshin da zai fita allah yana sanar da su da shi daga kan wannan aikin naka da kake yi ka gani in dai akwai ikilasi a ciki to za su ji wannan aikin naka akwai kamshi da yake fita daga bakinka ka gani to wannan ikilasi kenan in kuma ba don Allah kake yi ba ba ruwan su ma da aikin da kake yi ba don Allah ba saboda haka mu tsarkake ayyukanmu saboda kanmu in kada mu kafa wa Allah shaida eh don riya kafa wa Allah shaida ne ba zai iya baka lada kai kadai ba sai ka nuna wa wasu to shi kuma Allah ba ruwansa da irin wannan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan kenan don haka mu tsarkake ayyukanmu Ehe, la yakfa alaihi shay'un minhu babu wani abun da yake boyan wa Allah daga cikin ayyukan nan namu bismillah
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون laisa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha wama tunfiqu min khairin fa li anfusikum wama tunfiqun illa ibtigha'a wajhi allah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuslamun ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai bawa kafiran makka sadaka me yasa ya ce kada a ba su sadaka a liyuslimu saboda su musulunta nazala sai ayan nan ta sauka ya hana sahabba ya ce kada su ba su sadaka ma tunda sun kafircewa Allah sun ki yadda da shi sai Allah ya ce laisa laka laisa alaika hudahum hudahum shiryar da su laisa alaika baya gare ka ya rasulullah ai annasu mutane ila dukuli fil islam zuwa shiga cikin musulunci innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha'u ya rasulullah kaifa bazaka shiryar da wadda kake so ba koyaya kake son mutumin nan ya shiryu baka isa ka shiryar da shi ba walakin Allah amma dai shi Allah ya hadi man ya sha'u shi yake shiryar da wanda yake so innama alaikal balam lalle abinda yake kanka shine ida manzanci wama ala rasul illa al balagul mubin ba abinda yake kan manzo face ida wato sako bayyananne ne saboda haka shiryar da mutane baya wurinka eh ba a wurinka yake ba a mutane sai sun shiga musulunci da dole a a ba a wurinka yake ba walakin Allah ya hadi man yasha'u a a Allah shine yake shiryar da man yasha'u wanda ya ga dama hidayatahu shiryar da shi ila dukuli fihi zuwa ga shiga cikin wannan addini na musulunci wa ma tunfiqu min kairi kuma duk abunda kuka ciyar min kairin na alkairi shine malin na dukiya anan an kira dukiya da malu wato kairu alkhairi ne ai shine yasa Allah ya ce wa innahu li hubbil kairi la shadid lalle shi dan adam ga son dukiya mai tsanani ne a gani Allah da kansa fa yake fada dan adam yana da tsananin son dukiya eh ba wanda yake so a ce shi talaka ne kowa yana so a ce babu kamarsa shi ne burin kowa sai dai kowa fa yana zuwa da abu hudu ne duniya e, bi kadbi riskihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idu da wannan kake zuwa ka gani za za ka zo ne da arzikinka da aka rubuta maka ba za ka wuce arzikin nan naka ba ko yaya kake so ka yi arziki wallahi in Allah bai rubuta za ka yi arziki ba ba wani arzikin da za ka yi karka ma wahala e, ka ce kai sai ka yi abun duniya aji in ka yi wasa ma sai ka haɗiye ranka wallahi e, abun duniyan kuma bai samu ba don an riga an rubuta ka gani ka ce wai sai ka zama kaman dangote ta ina ka gani Allah ai shi ya tara wa dangote ba wai iya neman sa bane ka gani to don haka da arzikinka nan zaka zo duniya sannan da aikinka wani aiki zaka zo ka yi ka gani to wannan aikin naka fa shi zaka zo ka yi don me wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa don haka aikin kaɗin nan dai da aka rubuta maka shi za ka zo ka yi sannan wa ajali da ajalinsa mutum yake zuwa a gani amma baka san fa yanzu me zai kashe ka ba baka san yaushe zaka mutu ba baka san ina zaka mutu ba idan aka ce yanzu ina za mu mutu mun sani ne me zai kashe mu mun sani ne yaushe za mu mutu mun san za mu mutu amma ba mu san yaushe za mu mutu ba ka gani to sannan sai na hudu wa shaqiyun aw sa'idun eh wannan dan wuta ne ko dan aljanna ka gani shine gaftaro na ko gabdo ba shikenan ba eh ko kai dan wuta ne ko kai dan aljanna ne kawai ka gani amma sai aka tambayi manzon Allah ka gani duk da cewa ba abin da baya juyawa saboda wannan hadisin zai yace zaka ga mutum yana aikin yan aljanna sai an zo karshe shikenan kawai sai danna aikin yan wuta sai kwanta ya mutu sai shiga wutan a gani wani kuma aikin yan wutan yake yi a gani kana ganin ba zai shiga ba sai daga karshe yi aikata wani aiki na yan aljanna kawai sai je shiga aljanna shi yasa manzon Allah yace innamal amalu bil qawatib eh karshen aiki ake la'akari da shi ba farkon sa ba eh ka gani eh karshen aikin karka ga farkon aiki eh da yaya za a gama ka gani to don haka sai mu rinka roƙon Allah Allah ya sa mu cika da imani ka gani kullum mu rinka roƙon Allah Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a gani shi ne abun yi don ba abin da baya iya juyawa a gani amma sai manzon Allah ya ce kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowaye an sawwake masa saboda abin da aka halicce shi domin sa eh haka ne a gani in saboda aljanna aka halicce ka sai Allah ya sawwake maka aikin jan aljanna ka gani sai ka aikata har ka mutu sai ka je ka shiga in kuma kai dan wuta da sai aikin yan wutan za ka rinka aikatawa har ka je ka shiga wutan Allah ya kiyaye mu saboda haka duk da cewa innamal amalu bil kawatim sai mu rinka roƙon Allah kyakkyawan karshe eh don ba abun da baya iya juyawa sha'anin Allah sai Allah eh sha'anin Allah abun tsoro ne eh don ba wanda ya san Allah sai Allah duk yadda kake tsammani ba haka bane to wannan kenan to za mu dakata a nan ko kuma mu karasa ayar ne to shi ne ya ce wa ma tun fi min kairin duk abun da kuka ciyar min kairin na alkairi shi ne malun kuka kashe saboda Allah daga cikin dukiyanku fali an fusikun saboda kawunanku ne li'anna sawabahu laha saboda ladan eh naka ne kai da ka aikata alkhairi fala yubi'u sawaba sawa'an tasaddaqa ala mu'minin aw mushrikin saboda haka ubangiji ba zai tauye maka ladanka ba shin kai sadaka ne ga mu'mini ko kuma a'a ga kafiri in dai saboda Allah ka bawa mu'minin zaka samu lada in saboda Allah ka bawa kafirin ma zaka samu lada Allah ba zai zalunce ka ba wa annan laha laisa bi zallamin lil abid a gani don haka man amila salihan wa li nafsihi wa man asa'a fa alaiha to wannan kenan saboda haka ubangiji ba zai tauye maka sadakan ka ba ko kuma aikin ka na alhairi saboda haka in sadakan mas ka ba wa mumini in dai saboda Allah ne zaka samu lada ko kuma a'a kafiri ka bawa wannan sadaka saboda Allah a za ka samu lada ya zamanto dai ka yi saboda Allah wa ma tunfiquna duk fa abunda kuka ciyar ko kuma abunda kuke ciyarwa ba wai saboda kowa kuke yi ba illa ibtiga a wajhillah fate neman zatin Allah ai sawabahu neman ladan ciyar wannan a wurin Allah lan gairahu ba wai waninsa ba saboda haka duk abinda za ka yi kai saboda ka nemi zatin Allah ba wai saboda wani abu ba min a arabi duniya na tarkacen duniya kabarin bi ma'ana annahayu kenan don haka karka yi wani abu saboda wani a'a duk wani abun da za ka yi dai kai saboda neman zatin Allah in ciyarwan ne in zakkan ne za ka bayar ma saboda Allah in ciyarwan nema na nafilfilin saboda Allah duk wani abun da zaka yi dai kai wa mutum saboda Allah ba wai saboda wani abu na duniya ba don me saboda ka samu lada saboda Allah ya saka maka da Allah wannan kenan wama tunfiqu min khairin kuma duk abun da kuka ciyar kuka kashe na alkhairi gashi dai ka kashe dukiyarka saboda me saboda neman alkhairi shin kalilan au kasiran shin wannan abun da ka ciyar kaɗan ne ko kuma a'a da yawa yuwaffa ilaikum Allah ce zan cika muku jaza'uhu sakamakonsa faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara saboda haka komai kankantan abun da ka ciyar koda kamar ƙwayan zarra ne ka ciyar da mutum ai ƙwayan zarran nan shine abun da ma zai shiga idonka ya yi ƙwai ya ƙyanƙyashe har ya fita ya tafi baka sani ba ma ka gani gabbel sarawul din nan ka gani duk da ido bai son bako amma zai shiga ido ya yi ƙwai ya ƙyanƙyashe ya fita ya tafi baka sani ba in za ka yi aiki kamar sa in alhairi ne wallahi Allah sai ya nuna maka kuma sai ya saƙa maka akai in kuma sharri ne sai Allah ya nuna maka kuma sai ya saƙa maka da sharrin kaɗin a kai shi yasa malamai suka ce duk ƙur'ani ba ayan da ya fi ba da tsoro kamar faman ya amal misƙala zarratin kairan yara ko kuma wa man ya amal misƙala zarratin sharran yara a gani ko mai ƙanƙantan wannan aikin naka sai Allah ya nuna maka don haka karka rena ai shi yasa manzon Allah ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka gani ko da dibino guda ɗaya ne za ka fasa sai ka ɗauki rabi sai ka ba wa mutum da niyan Allah ya kare ka da wuta to ka yi ƙoƙari ka gani karka ga ƙanƙantan abin da kake yi a'a saboda wa ka yi saboda girman Allah saboda Allah saboda neman yardan Allah makana ya ƙare ka gani to wannan kenan to shine ya ce yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun to sannan kuma ku ba a zaluntar ku ka gani duk abin da kai Allah ba zai zalunce ka ba ta ina tanqusuna minhu shay'an ba za a rage muku komai daga ciki ba ka gani to wannan kenan saboda haka shi Allah ba zai zalunce ka ba ba zai rage maka ladanka don ya sa ka wuta ba ka duba ma irin hikima na ubangiji ka yi laifi komai girmansa laifin ɗaya za a rubuta amma ka yi abu ɗaya sai a rubuta maka lada goma in akwai kyakkyawan niyya a rinka ninkawa a rinka ninkawa har ya kai wallahu yarzuqu man tashaa'u bin ghairi hisabi da a ce yadda ake rubuta lada haka ake rubuta sabo wallahi da da wuya a samu mai shiga aljanna musamman a inda muke nan a gani a ce yadda idan yadda muke yi yanzu nan yadda ake rubuta lada akan abu ɗaya Allah ya baka goma man amila salihan falahu ashiru amsaliha ko idan ka aikata kyakkyawan aiki guda ɗaya za a baka lada goma ka gani har ya kai a baka ɗari bakwai har ya kai wallahu yarzuqu man yasha'u bin ghairi hisabin sannan a ce in ka aikata laifi ma guda ɗaya za a rubuta maka laifi goma a sake ninkawa ya zama ɗari bakwai a sake ninkawa a har a kai shi shi ma bin gairi hisabin to anasta ta aljanna kaga ba zai yiwu ba amma hikima ne ubangiji yana son mu amma mu ba ma tausaya wa kanmu shi yasa muke samun kanmu cikin masifu ka gani ba ruwan Allah da laifuffukan da muka yi Allah zai hukunta mu ba ruwansa ka gani saboda yana cewa in ya sha yushibkum wa yati bi kalqin jadidin in Allah ya ga dama yanzu gaba ɗaya sai ya tafiyar da mu ka gani zai turo wata masifan da zai karar da mu ne kawai a lokaci daya ka gani yace sai ya zo da wata wato eh, abu na halitta sabuwa a sake sabon zubi bai dami Allah ba sai ce wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah ba saboda haka kar mu rena aikin lada amma fa mu tsaya mu yi abu saboda Allah eh saboda Allah nan shine kai kome idan ka rasa saboda Allah nan kuma kai asaran kome Allah ya kiyaye mu to alhamdulillah anan za mu tsaya saboda dama yau mukaddima ne duk da cewa mun ma dan zarce lokacin da ya kamata mu tashi abunda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abunda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya saka wa malaman mu da alheri Allah ubangiji ya ji kan iyayen mu da gafara Allah ya ji kan su Allah ya kyauta makoncin su Allah ya sa mu rabu da duniya lafiya Allah ubangiji ya sa mu riske su da gafara السلام عليكم الحمد لله نقول على ربنا في وجهه